mata ga baki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Ku karkade kunnuwanku ku ji maza da mata.
Gidan aure.
Akwai bayani da za ku ji har kuma.
Yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah da fiye halitta. Manzon tsira manzon rahma annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama dan uwa mai sauraro nake maka sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wani sabon shirin na gidan aure shirin gidan aure shiri ne da yake duba yadda gidajen aurenmu za su zauna cikin zaman lafiya da walwala da jin daɗi da hanyoyin da za su kawo wa'annan abubuwa da na lissafa na jin daɗi da walwala a cikin gidan namu na aure wanda hakan ba zai faru ba dole sai mun san yadda shari'ar mu ta musulunci ta tsara yadda ake shi wannan rayuwa ta aure don mu ga yadda za mu gudanar da auren a ƙarƙashi da tsari na shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala yadda za mu ji daɗin zamantakewa. ni aminu khidar idris nake jagoranta shirin da kowane lokaci muke kasancewa tare da ɗaya daga cikin malama da yake shigowa don yi mana ƙarin bayani akan wa'annan abubuwa wato dr abdallah usman umar gadon kaya da yake tattaunawa akan abubuwan da suka shafi gidan aure shirin gidan aure shiri ne da kuma za ku iya shigowa a cikin shirin wanda a ƙarshen shirin mukan ba da layukanmu na waya domin ku shigo kuma ku saka naku albarkar a cikin shirin ko tambaya ko ƙarin bayani ko wani abu da ya shige maka duhu don a tabbatar maka da shi ko a warware maka a cikin shirin namu mai albarka ce sha shirin gidan aure a satuttuka da suka gabata ya kawo matsaloli waɗanda suke masu matuƙar mahimmanci da shirin ya kalle su kuma ya warware wa al'umma su daga kaɗan daga ciki ko na baya-bayan nan daga ciki shine yadda ake soyayya a musulunci wanda da yawa wani zai kalli cewa ita soyayya kawai mutum zai yi ta ne yadda ya ga dama ko yadda yake so da makamantansu ashe kuma abin ba haka bane addinin musulunci ya tsara yadda ake soyayya dawa ma ake soyayyar yaya ake yin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana zaka iya cewa hutan yadda ake soyayya ya nuna mana sallallahu alaihi wasallam irin yadda al'umma ya kamata ta kasance a daidai lokacin da take yin rayuwa ta aure ko kuma rayuwa wacce take ta yau da gobe ce ma duka addinin musulunci ba wacce ya bari sai da ya tsara ta ya nuna mana yadda ya kamata mu yi irin wannan mu'amala kamar da na faɗa Dr. Abdullah Umar Usman gadon ɗaya mune maka barka da shigowa cikin shirin. To, Dr. a satuttukan da ya gabata shirin ya tattauna akan wasu abubuwa wanda suka shafi wannan rayuwa ta aure yau shirin me zai kalla ne
bismillah rahman rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya sake ba mu dama da iko na halattar wannan fili na mai albarka da muke tattaunawa akan abin da ya shafi gidan aure da rayuwar aure don a inganta su su yi kyau su yi daɗi hankali ya kwanta Allah ba mu dace yau insha Allah za mu tattauna ne akan abin da ya shafi mu'ashara an ce mu'ashara ana nufin wato zamantakewa tsakanin ma'aurata da kuma abin da ya shafi rabuwar auren wanda ba a so shine saki mutane idan an samu matsala a cikin aure suna sake matansu Mm.
to amma ba a fiye kula da ƙa'idodi na shari'a ba wajen sake matan da kuma sallamansu na farko dai shi saki mubah ne in an ce mubah abinda yake ya halatta mutum zai iya yi a wajen allah tabaraka wa ta'ala abu na farko a ƙa'idar da malamai suka yi magana a kai a bai halatta ba haka kurin ba tare da wani sababi ba ba aune mutum ya sake matarsa kurin ya ce ya sake ta ya sallame ta ana yi ko ba yi?
To ta dakta ya ce mubah ne ya ya halatta. ya- tambayan ka nake yi na ce ana yi ko ba a yi
Ka san wani dakta wani lokacin zai ji ya haƙura da zama da ita ne misali.
yawwa to ya yi daman nan nake so ka zo shari'ar musulunci a ta hana ba a so haka kurin ka fahimce ni haka Mm.
kurin ba sababi mutum ya yi mufaja'a wa matarsa ma'ana ba aune kurin ya ce ya sallame ta ya sake ta ba don komi ba am, saboda kawai yana ganin igiyar auren a hannunsa take kuma ya gaji ba sababi fa Hmm.
don ya halatta inda sababi mutum ya sake matarsa to amma akwai abin da sababin da ba karɓaɓɓe ba ne a shari'a yanzu malaminu ka san mutane saboda tsabar rashin tsoron allah mutum sai ya je auri mata ta biyar ya gama komai da komai ya biya sadaki
Inna lillahi wa inna ilaihi ya biya sadaki ta tare a gidansa ya ci gaba da mu'amala da ita matansa biyar daga baya sai ya rakato rakito fada wanda duk tsautsayi ya fada mata ita zai sallama wallahi malam mutane haka su yi raji'un. Inna lillahi.
to wannan ma ai da ɗan dama-dama Mm.
wanda zai yi ma ya saki wata dan gurbin ya daidai Mm.
wani ma matar biyar ce da shi
Inna lillahi.
akwai fatawar da aka yi min kwanaki matar ta ce ita ta sani wallahi wallahi su biyar ne Mm.
amma ya yaudari ta biyar din ya ce masa shi matarsa ɗaya yanzu yau abin da mutane suke idan mutum zai aure ni ban ga dalili ba wai sai ya ɓoye yawan iyalansa mutum yana da mata uku sai ya ƙi ya faɗa yana da mata biyu sai ya ce bai da mata ko yana da mata ɗaya ya ce bai da ma kowa Ka san wani lokacin in ya je neman mata in suka ji matansa da yawa sai su ki.
eh Ba ka Shi ganin kuma- haka ne yake sa shi kuma bari ya ɗan rage Eh, to.
adadinsu?
eh to sai ya ƙarya sai ya yi ƙarya shi da yake neman ya yi halal ai bai kamata ya ba Mm.
wato wannan ɗaya ne daga cikin cin mutunci da mazan yau wasu daga cikin suke wa mata na wulaƙanta su kuma ba wani dalili yasa suke haka ba saboda gani suke matan ga sunan barkatai wai kamar jamfa jamfa a jos suna ga matan suna da yawa barin su rika musu auren wulaƙanci auren tuzartarwa to mutum ya zo ya- ya ya- ya taro rikici kawai kina yin wani abu haka kawai sai ki ga namiji yana ta fushi da mace me aka yi wa alaji ba a sani ba kina taba shi zai ce wallahi ya sallame ki Amma ba ka ga dakta wani lokacin laifinsu ne ɗazu-ɗazu da yamma wani yake gayan yau matarsa kwanansu uku kallon juna kawai ake. ba ka ganin laifinta ne idan ya Ban gane ɗaura ba.
fuska ita Eh.
kuma ya kamata ta matso kusa da shi ta yadda za a samu daidaito.
to ni ina da wanda ta matso ta matso din ya ɗauran ta matso saboda jikinta ya ba ta so take so yake So yake- sallame ta eh.
ta ce ko ita in dai ita ce za ta yi abin da za ta sallame ta za a sallame ta ba za ta sallamu ba amma sai ce shi fa gaskiya yana da matsala da ya ji ta kowaye ta ya gani gabansa faduwa yake shi in ya ganta ma firgita yake yi saboda ya shirya tsiya Mm.
har da cewa ya raba addu'a wannan yanayi da yake ciki ya sa malamai suna addu'a Allah ya ba- Allah ya ba shi mafita Allah ya taimake shi so ba a so dai gabar magana ta farko shine ba a so haka kurin namiji an yufaji almar'a bi talaq min ghairi dhanbin aw bi ghairi sababin shar'iyyin haka kawai ba tare da zunubi ba ko tare da wani zunubi ba kamar yadda kuma bai halatta ba ga ita mace ita ma an tulji ar-rajula aw an tulji az-zawj ila at-talaq wato wa tujbirahu alayh mutum yana tare da matarsa ta matsanta masa ta ce dole sai ya sake ta Mm.
hasa akwai wannan Mm.
idan wancan bangaren an ce kada namiji haka kurin ya sake mace ba sababi ba dalili saboda zai jefa ta cikin bakin ciki Mm.
zai yanke mata jin daɗin rayuwarta zai jefa ta cikin wahala wataƙila iyayenta sun mutu wataƙila ba ta da yan uwa na gari wataƙila tana nesa wataƙila wataƙila akwai wanda ya sake matar ma ko kuɗin mota yana ta kuma garin su bala'in nisa ba ta da yan uwa ya haraba ta da kowa a garin kuma ya sake ta ya kuma kore ta ya ce ta bar masa gida da haka dole ta fita kwararo tana neman kuɗin mota da za ta koma garin su gari mai uban nisa malam inda za a rinka maka bayanin ɗabi'ar da wasu mazaje suke yi wallahi ya kamata hukuma ta fidda wata doka mai ƙarfi akan cin mutuncin matan nan da ake yi, musamman wajen sake su don haka waɗannan abubuwa ne da ya zama larura mu kula da su akwai abubuwa guda hudu da ya kamata mutum musulmi ya kula da da shi ko ya kula da su yayin da zai sake matarsa abu na farko shine a mutum ya kokari ya saki matarsa a fi tuhurin lam yusibha fi wato ya s- ya- ya- ya- ya abin nan ya sake ta tana da tsarki ina kira ga maza ku karanta shari'a wajen sakin matanku lalle ku karanta shari'a wajen sakin matanku kada mutum ya rinka zuwa yana saki ba ilimi Mm.
bayanin shi ne ana sake mace ne tana cikin tsarki ta yi al'ada ta yi tsarki ba a sadu da ita ba sai a sake ta Alwan nan tsarkin.
yawwa
To, to, to, a karma kalla, wani za ka ga idan sakin ya zo, ta yi al'ada ta gama, sai kuma suka samu faɗa, kuma kafin su yi faɗan sun yi mu'amala aure, ya kamata yi. Ya yanke shawarar dai zai sake ta.
e to ai daman so ake yi sai ta yi al'ada al'adar da ta yi tsarki ta gama jinin tana gidansa bai kwanta da ita ba Mm.
sai ya sake ta ba wai ta yi al'ada ta gama ya kwanta da ita kuma ya sake ta ba Na'am, mewa hikima haka me hikima.
yawwa hikimar shine kada ya tsawaita mata idda Mm.
yanzu idan Allah ya kiyaye saduwar da ya da ita a wannan saduwar Allah ya bada rabo kuma ya zo sake ta a tunaninka wata nawa za ta zama kafin ta gama idda Sai ta haihu.
sai ta haihu Mm.
yanzu bayan ta haihu ka san akwai shayarwa Akwai shayarwa.
kai tun da kake kai a rayuwarka ka taɓa jin an je an ɗaura auren mai jego da wani tsakani da Allah za ka faɗa gaskiya ka taɓa ji kowannen karafa ba a yi wa mata Mm.
da a ce yau mace mijinta ya sake ta kaga ai tana haihuwa ta yi idda ko Mm.
ba ta gama idda ba Na'am.
to wallahi wannan jegon zai zaunar da ita ta sha uban zama sai ta maimaita shekarun da ta yi tana zaman renon cikin nan ba a auren mace da, da, da, da jego in dan bature ta haifa ta haifa ba ba zai ba zai shigar da ita gida ba to fa kar kar ka manta fa kai da wahala ma mala aminu da wahala ka ga an yi aure mace tana shayarwa a ce an auro bazawara ta shigo gida Da da ɗa.
dan jaririnta tana shayar da shi amma Allah bai haramta ba Allah bai haramta ba amma ba a yi wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi malam aminu mata suna haƙuri duk da na san da irinka da da kai da irinka da waye yawanci sai ku ce ana wato goya musu baya ne amma abin bai da daɗi yanzu kaga wannan hakkinta ne za a yi mata Mm.
mijinta ya sake ta tana haihuwa ta yi idda ya halatta a aure ta tana gama dan jininta shikenan to amma ba za a yi ba duk mai shayarwa ba za ta samu miji ba dole sai ta wullar da wannan yaron ta yi gyaran jiki ta yi gyare-gyare ta daddaga abubuwa ta yi abubuwa ta gyaggyara sannan a zo a ce za a neme ta To baka ganin- yawanci auren auren sha'awa ne ake baka ga tunda ita mata hidima take zo wa miji watakila suna kaucewa saboda za ta rasa za ta rasa wannan hidimar ga ta amarya tun daga ɗa tana shayarwa to waye ya ce maka shayar da ɗaya na hana hidindimu ai sh- shayar da ɗaya baya hanawa sai dai ba san mace mai kimtsi ba akwai macen da tana shayarwa wala ba ba, ba wani abin da ya tauye ta Hmm.
ba abin tsari ne kawai da iyawa kenan dakta jan hankali wani irin jan hankali za ka yi ga matan da cewa ya za a yi su yi tsarin da zai sa koda tana shayarwa namiji ya aure ta an yanzu mazan za ka ce a a ja musu hankali su rinka auren su suna da jegon abin da aka ce ma ma ba a auren nasu ka zo kai magana akan abin da ma ba a wai idan ce sun ba.
kintsa namiji ya ga cewa lallai wannan eh, babu laifi za a aure ta a shirye take koda tana shayarwa kwarai kuwa to kaga mazan za su iya zuwa sosai to wani irin jan hankali za a yi wa matan su shine su kintsan su a gyara jikinsu su gyara jikinsu kuma duk abin da namiji ka ka iya kyamata a tattare da ita saboda jego ta ƙaurace masa ka san dai ɗan larurorinsu su ma wannan janibin kuma kar a taɓa Mm.
matsalolinsa na jegon nan wata ƙazama ce in ta shiga jego malam ɗakin ta ma baya shigowa magana gaskiya kenan to wasu suna gudun wannan kada a zo a jefa su cikin wannan kunci ka je ka auro mace tana jego ta zo ta cika maka gida da ɗoyin jego ba da sauransu to amma ba duka matan ba ne gaskiya akwai mata masu kulawa sosai akwai yanzu misali yadda za ka gane kulawa su Mm.
tana jego tana aiki Mm.
za ta zo wurin aiki ba za ka taba sanin tana shayarwa ba malam mata suna da hikimominsu goma da ɗari talatin ɗin banza na shirye-shirye na gyara jikinsu in suna so a amfana da su suna da shi Allah ya hore musu don haka ka'ida ta farko kar a sake mace sai in tana da tsarki ke hajiya ke dudu ke kawwa ke wance ki sani ki gaya mai gidanki in zai sake ki ya bari sai kin yi tsarki tsarkin da bai kusance ki ba sai sake ki wannan shine talaqus sunna saki mace wadda sunna ta yadda da shi na biyu an yaktasira ar-rajulu ala talqatin wahidatin namiji ya takaitu akan saki daya ya takaitu akan saki daya saboda liyastafida biha ar-raj'a idan nadim dan ya amfana da saki ɗin nan ya iya raja'a ya iya dawo da matar a lokacin da ya nadama Mm.
za ka iya cewa me hikimar da ta sa shari'a ta ce a rinka yi wa mace saki ɗaya hikimar ita ce in ka mata saki ɗaya in ka mata saki ɗaya to kaga kana da daman ka yi kome ka dawo da ita Mm.
lokacin da kai nadama ko lokacin da ita ta yi nadama ko lokacin da dukan ku biyu kuka yi nadama kuma galiban idan mutum ya sake mace akwai wani dare da yake zuwa ya kwanta ya yi ta tunani kaɗan dai ba sa yi amma da yawa wasu suna yi mutum ya yi ta tunani shi kuma ya kai shi ya je ya aikata wannan abu in ya zamto ba shi da wata kenan a'a kamar ya bai da wata kai mala aminu ina fa ja maka kunne fa wai ma'ana ita ita fa irin- mace ita irin fa wannan- mace sirri ne fa irin kuma wa- ba zaman kanta take yi ba Hmm. wai kai kamatan ka nawa ne ma ko da ke bari zan kyale ka in rufa maka asiri ita mace mala aminu ka daina lura da yawan su na'am ita mace kowace zaman kanta take yi in na ce zaman kanta Mm.
a lokacin da mijinta yake ɗakinta yanda ka san bai da wata mata in ba ita ba na'am haka abin yake Mm.
haka su suke ji a ransu kuma shi ma namijin in ya samu kulawa haka yake ji da haka in ka rabu da su kana da guda hudu in ka rabu da guda ɗaya wallahi wannan ɗayan da ka rasa wannan gurbin sai ka ɗanɗana kuka kuɗa ka aka rasa ta kar ka yi jayayya in baka sani ba fatsalu ala zikiri in kuntum la hatta ta'lamu ta'lamuda. haka abin yake na'am bari in gaya maka wani abin da baka sani ba Mm.
ko in tunatar da kai ka san waye fi kowa ƙara aure da wuri mutumin da yake da mata hudu ya saki ta hudun ji zai yi kamar bai da mata a kage ki tsaya cika ta me yasa a'a ni wannan kuma ka je ka tambaye su duk mai mata hudu in dai ya rabu da ta hudun ko ya cire ɗaya a ciki to zai shiga wani Damuwa.
ciwo ne da damuwa ya ga ya mayar da Kamar- ita kamar kamar fashi tsirara ma ke yawo a gari sai ya mai da ita na'am ko ya mai da ita ko ya kawo wata a gurbinta Mm.
wallahi ko mutuwa ta yi matar in ka ga bai ƙara aure ba to ya kana dai da ɗan kau da kai namu na hausa fulani na wani lokaci na wani lokaci gajere amma fa sai ya cika ci amma sai ya cika ci da haka ita mace ka fahimta kowace mace da darajarta da kowa da irin halittar da Allah ya mata malam
Mm.
barin da ma bayani idan namiji yana da mace guda hudu kowacensu ba daban ce kowacensu daban ce kuma in zai tara ɗari bayan da za a yi guda biyun nan su zama iri ɗaya Mm.
ka kula da wannan na'am ai wannan shi yasa malam wanda Allah musu arziki suka san muhimmancin auren mata da yawa din suke tarawa ai sun fi kowa morewa ai na'am sun fi kowa kwanciyar hankali da nutsuwa da- da- da- da- da- da- da- da- da- da- da kubuta daga daga fitina musamman in suna da addini Mm.
da haka kowace mace zamanta take yi matsayinta daban kuma mijinta in ya zo wajenta to bai san kowa ba a wannan lokacin sai ita a wannan gabar dakta wani irin jan hankali za ka yi wa matan saboda idan suka haɗu wa- a gurin mijinsu da yawa wacce ta fi ƙwarewa ta fi za ka ga ya fi kulawa da ita sauran sukan kasance su kuma kamar 'yan rakiya wani irin jan hankali za ka yi musu don su yi su ma su ga sun kamo waccan
na farko dai shi ɗabi'an namiji ne yana karkata ga inda ake kyautata musu Mm, in na ce ma ɗabi'a abu ne da ba lalle ka iya canja mutum a kai tsaye ba mm, nassi shine yake iya canja ɗabi'ar mutum a lokaci guda nassi abin da nake nufi shi namiji da kaga jariri haka yake yaro jariri duk lokacin da uwa take kulawa da shi take lura da shi take masa take masa take masa to ya fi mai da hankali da zuwa wurinta inda zai fashe da kuka in uban zai zo ɗaukansa zai haka baya son uban wa yake so uwa uwa.
saboda uwa ce take kyautata masa Mm.
to haka shi ma namiji abinda mata ba sa ganewa kenan
Na, duk inda namiji yake wallahi malam yana karkata ne akan me akan macen da tafi kyautata masa mm, akan macen da tafi kyautata masa dan haka idan kina so ki kyautata wa mijinki ko ko hudu ne ko ko biyar ne ai ko ko hudu ne ko ko uku ne ko ko biyu ne ki samu matsayi a wajen mijinki to na'am.
kuskuren da suke yi shine sai kiga ɗaya ta kama fushi da miji tana ta jayayya da shi ya zo ya banza da ita ya Mm.
zubar da ita ya koma can ana masa shewa ana masa dariya wani ya ce aikin banza ya ce aikin banza aikin wofi an ɓata masa rai ne Eh, ya ce mutumin da yake da riga biyar shida bakwai dan ya je ya ɗauki wata manja ya ɓata ta akwai wani damuwa ba wata damuwa sai canja.
sai canja ko ba ka bane Mm, mutumin da yake da gidaje da yawa ya zo wani gida kare ya dame shi da haushi ya hana shi bacci ba sai canza gida ba to haka abin yake da haka wasiyar da nake da nasiyar da nake da jan hankali ga iyayena mata mace wuka ce wata ke wasa wata kowa ta tsaya ta yi aiki tukuru ta samu matsayi a gidan mijinta gyaran jiki ne kulawa da abinci ne lafuza masu daɗi ne wa miji haƙuri da miji ne karɓan kuskure ne in yayi faɗa a zo a nuna lalle an yi kuskure ba za a daɗa gyarawa ba a rarrashe shi a ba shi haƙuri malamin namijin wannan zamani ta kai ga wallahi ko ke ce kike da gaskiya in kika ga ya tuburi yana bala'i komo ki je ki ce ranka daɗe sarki Allah ƙara maka lafiya na yi kuskure ko ba za a maimaita ba an gama tun da ba ka son wannan abun a gidan ina maka rantsuwa da Allah an daina yinsa ba za a sake yi ba ko da fa ita ce da gaskiya mm,
rauni ne fa da namiji kamar yaro ne da an rarrashe shi za a rarrashi yaro abun fa ba haka bane sai ya yadda mm, to haka namiji in ya fada hannun mace mudallila in ya fada hannun mace mai kisisina in namiji ya fada hannun mace mai kulawa yanzu yanzu ta za ta sarrafa shi ta canja mai yanayi to matan ne ba sa ganewa malamin wani lokacin dakta matan suna ga cewa ya da mutunci na da daraja ta da karama ta a yi min laifi kuma ni ce zan sakko in zo in ba da haƙuri kuma in yi lalashi ai wannan shirme ne siyasa ce ta zamantakewa Mm, ai ba an ce eh kin yi laifin ba ne mm, amma zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki kai wani ma ce zaman lafiya ya fi zama sarkin ma Amma gaba ɗan ɗaya.
sarki ba ke.
eh haka ma- hak- hak- haka masana suka faɗa ba fa ni na faɗa ba Mm, yawwa faɗa aka yi ni ma maimaita ne mm, ba wani abu dan miji ya zo yana miki faɗa akan abin da bai gane ba wataƙila bai fahimta ba ko an zugo shi yana ta bala'i yana wani abu ko ma magana ka ta farko dama so ke rabu da ita to ka gani to ya za ta ta buɗe masa ƙofa ni wallahi sau da yawa ina gaya wa mata hajiya kaddara ke ce da gaskiya ɗari bisa ɗari karki yadda ki jayayya ƙaramin rago da babban rago za su yi karo za a illata ƙaramin Mm, karka so ga faɗan raguna ƙarami da babba akwai abin tausayi in babban nan ya yi baya baya daki ƙaramin nan in ya danna shi sai dai ka ji ya haɗu da gini ya yi kuka ya daɗa tasowa to ba yadda za a yi mace ta yi karo da miji
na'am.
ba zai yi ba mala aminu musamman yanzu wannan maza na wannan zamani da ake da ƙarancin tsoron Allah maza na wannan zamani da ake da ƙarancin tausayi maza na wannan zamani da kalatan laifin yake yi ya ga wata yar budurwa yar karamar yarinya a titi yana so ya shigo da ita wataƙila bai da halin riƙe mata guda uku sai biyu yanzu sai sallame ki wallahi to ba wanda ma zai mai faɗa bai da uwa bai da uba bai da wani abokin da yake jin yana jin nauyinsa cewa zai masa faɗa me yasa ka sake matarka iyayenki ba tsoron su yake ji ba ba nauyin su yake ji ba to dan me sakin mace fa wani yace wallahi cire babban riga ya fi masa wahala akan sake mace Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
irin wannan al'umma malam to ni damuwa ta shine shin iyayena mata suna gane wannan yanayi da ake ciki sakin aure ya yi yawa mutuwarsa ta yi yawa da haka waɗannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci a saki mace tana cikin tsarkin da ba a sadu da ita ba Mm, na biyu a haƙura da saki ɗaya kar a mata saki sama da ɗaya sama da ɗaya a wannan za mu zo a wani karatun nan gaba hukuncin mutum ya sake matarsa sake uku a lokaci guda Mm, insha da Allah.
kuma wanda aka yi daban-daban insha Allah abu na uku shine miji ya zama yana sauƙaƙawa an ya talattafa fil amri fi talaqi bi ta'iha ma tatamatta'u bihi liyanjabir al faja aka suke cewa wato in- miji na farko ya amfani da lafuza masu taushi wajen sakin matarsa abinda nake nufi a nan kar mutum ya zo sakin matarsa sai ya zazzage ta ya zagi iyayenta ya ci mutuncinta ya ci mutuncin 'ya'yanta ma ya ce 'yar talakawa ya ce 'yar abu kaza ya yi duk abin da zai yi na rashin mutunci da rashin kyautawa sannan daga baya zo ya sake ta ka gama tayar mata hawan jini sannan ka daɗa buga mata saki Inna lillahi wa inna ilaihi to yawanci kuma wallahi yau abin da ake yi kenan sai ya mata azaba ya daina kula ta na watanni wani ma ya ɗauke cin da shan wani ma ya kaza wani ma ya kaza sannan daga baya zo ya bi ta da saki to wannan ya saba wa al'amur shari'i shi yasa ma shari'a take cewa a rinka dan haɗa musu da wani abu na kyautatawa Mm,
kamar yanzu mutum zai sake matarsa in yana da hali mai iko ne ya dan hada mata da miliyan goma wala aminu cewa nan in yana da hali na'am.
kaga ba karkai wani damuwa mai hali dan ya bada miliyan goma yanzu me a ciki ya samu gida mai kyau ya ce hajiya kin gana ga kina da yaya wataƙila za ki yi tsawon zawarci ba ki auri ba ga wannan gida naki ne ki je ki gyara ki zauna dangi da yan uwa sai ta zuwa in ma kin samu mijin da zai aure ki je ki zauna a ciki ya yi kyau wataƙila ya sai mata mota in ya ga mai shagen san mota ce ka san mata akwai san mota to ya dan sai mata mota ya abin nan in mai jari ce mai harkar kasuwa ce Ya ya ba ba ta ta jari.
jari mai kauri ya sake ta wannan shine shari'a ta yadda da shi an ruwaito daga Hassan al-Basri afwan Hassan ibn Ali Hassan ibn Ali Allah ya yarda da shi amin wata rana ya sake mace sai ya aika mata kuɗi a lokacin wato kuɗi ne masu tarin yawa kwarai da gaske Mm.
bayan ya sake ta tana cikin kuka tana cikin damuwa sai tura mata dirhami dubu goma dirhami dubu goma Mm.
ya fa sake ta kuma ya tura mata dirhami dubu goma ka san me ta ce Mm.
mata kenan mata'un qalilun min habibin mufariqi ta ce dan dan abin jin daɗi kaɗan ba mai yawa ba ka duba dirhami dubu goma baiwar Allah ki ce kaɗan ne to wannan yana nuna mata suna da renako
na'am halitta ce mai renako Mm.
da renuwa yanzu wannan fasakinta aka yi aka ba ta dirhami dubu goma tun a lokacin hassan ibn ali ibn ali abi- ali ibn abi talib amma cewa ta yi mata'un qalil dan abu ne na jin daɗi kawai kaɗan ne ba mai yawa ba amma min habibin mufariqi daga masoyi da zan rabu da shi ko zai rabu da ni da Allah duba abinda take so ta ce me fassara mata'un kalil din soyayyar da take masa ya ninka ya ninka ya ninka ya ninka Mm.
son da take masa kaunar da take masa Ya ninka fi wannan abin da kuɗin.
ya ba. sannan kuma ana so a nuna masu matan salaf magabata na mijin ma yana rabuwa da su ma suna son sa mijin iya rabuwa da su ma suna son sa suna kuma ainihin me suna kuma ƙaunarsa to kaga anan mun gane kenan abu na uku shine mutum ya amfani da abu mai taushi wajen sakin matarsa kalmomi masu taushi duk da ana bacin rai ake saki amma mutum ya kiyaye shari'a sannan kuma ya dan bata wani abu na dan shakatawa da morewa abu na biyar na hudu shine Allah ya shi sirra ba a so namiji idan ya sake mace ya yada sirrinta ba a so in namiji ya sake mace ba a so ya rinka yata sirrinta ya je ya ta faɗa ya ce ai kaza ce ai wancan na kaza ma ce ai wancan ma ah, shimfiɗa kaza take yi ai wancan ma tana kaza irin wannan ɗabi'a mummuna da wasu daga cikin mazaje suke a yau ba ɗabi'a ce mai kyau ba manzo Allah ya faɗa cikin hadisi inna min asharrin nasi manzilatan inda Allah ko inna min asharrin nasi inda Allah manzilatan yawmal qiyamah الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ما في شر نمتعي أو جن الله رانا تاشي القيامة نمجي جي سادة mace ya alaƙa da ita sannan ya zo ya wayi gari yana yada sirrinta ko ita mace ta yi alaƙa da namiji ta zo tana yada sirrinsa wannan ba daidai ba ne an ruwaito wani daga cikin magabata na kwarai da ya zo zai sake matarsa aka ce kai kuwa me yasa za ka sake matarka sai ce al'aqilu la yahtiku sirran yace duk mai hankali ai baya waɗiya da sirrin wani Mm.
kana tsammanin dan ina fushi da matata har zan sake ta zan zo in bude baki ne na gaya maka cewa ta yi min kaza ta yi min kaza Mm.
to ba a son yaɗa sirri ba a son yaɗa sirri waɗannan abubuwan guda hudu su ne ya kamata a kula da su idan za a yi sakin mace kar a sake mace sai in ta yi al'ada ta gama ko kuma an tabbatar tana cikin tsarki ba ta da juna biyu
to don doctor.
kuma ya zamanto kar a yi saki sama da ɗaya Mm.
sannan kuma a ɗan bata abin duniya Mm.
sannan kuma ba laifi a kiyaye sirrin takar a yada wannan shine sakon da nake so na isar a yanzu a takaice na san watakila akwai yan abubuwa da tambayoyi da za a iya yi wallahu alam Dakta Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraro za ku iya shigowa cikin shirin akan sifili bakwai sifili bakwai tara hudu sifili uh, afwan sifili bakwai sifili bakwai tara hudu ɗaya hudu sifili bakwai sifili ko kuma sifili takwas ɗaya hudu biyar sifili hudu tara biyu ɗaya takwas su ne nambobin da za ku iya shigowa a cikin shirin don tambaya ko kuma ƙarin bayani akan wani abu da dakta ya yi bayani a kansa ko kuma neman haske akan wani abu da kuke bukata na'am salamu alaikum muna tare da salamu alaikum sai ka dan daga bakinka muna tare da wa
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam da wa muke tare
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum salam da wa muke tare
Kana tare da Ibrahim Yahaya daga unguwar Tarkasara.
to ibrahim yaya me kake tafa da shi
To, ina wa malam fatan alkhairi da Ba- fatan Allah ya mai da shi gida lafiya.
amin
Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Allah ya ji kan mahaifa.
amin Mun gode Malam Ibrahim. Allah ba da lafiya.
Masha Allah.
to malaba wannan dakta addu'a ce da fatan alkhairi To muna amsa Allah saka.
assalamu alaikum assalamu alaikum muna tare da wa muna tare da wa wa alaikum salam sai kin dan daga muryar ki da wa muke tare
Ina tare da Hauwa Hauwa me kike tafa da shi daga ina kike sauraron mu
daga nan zan cikin Kano.
to me kike tafa da shi
Ina wuce fatan alkhairi ina gaida malam ina neman addu'a gurin malam.
to Ubangiji Allah biya bukata Allah ya saka muna godiya.
to Allah ya sa wannan ma addu'a fatan alkhairi ne da kuma neman addu'a Insha Allah Allah biya mata bukata.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
wa alaikum salam muna tare da wa Malam Aminu na kai da shek Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara imani.
amin muna tare da wa Allah.
A gurguje ɗalibin wannan shiri ne Mus'ab Rijiyar Lemo ne akan layi.
to malam Musa ab me kake tafa da shi To ni gaba ta dogon magana kai malam kamar yadda kai magana cewa kamar bangaren mu iyali da idan misali ne ma ko mace ta yi wa mai gidan ta laifi mm to malam akwai wani abu da yake faruwa lokacin za ga ita mata tana kokarin ta nusar da mai gidan nata ko kuma ta yi kokarin ba shi ba shi hakuri mm amma wani a lokacin za ga yana mata tsawa da hantara da wanda bai dace ba mm wani lokacin ko da ta yi masa laifi idan kana kokarin ka sanar da shi to gudun kada wannan abin da ya faru na hantara da kyara ya sa sai ga idan ta yi laifin to sai ka ta ce to kai abin da za ka yi mana sakamakon mm a baya ta yi kokarin nasa da shi amma sai ya kasa fahimtar ta to malam wani jan hankali zai akan wannan mutane da fatan Allah ya mai da shi gida lafiya to amin malam Musa ab.
Kowace kowace mace ya kamata ta karanta mijinta ta fahimce shi ya halinsa ya ɗabi'arsa mm sai ta san yadda za ta mu'amalance shi idan mutum ne da baya karban ko da haƙurin za a ba shi ko kuma za a yi masa bayani baya karba sai da harzuka sai a yi shiru a kyale shi wannan irin wannan zuba ido ake sai a yi shiru a kyale shi lokacin da ya samu nutsuwa sai a zo a masa bayani an tabbatar a lokacin yana cikin nutsuwa kuma babu wani abin da zai zai ainihin juya shi ya zo ya bi wani ra'ayi wanda yake na son zuciya to amma ita mace wani lokacin ita ma in tana da gajeren tunani kamar shi da malam musa bai yake faɗa sai ka ji ana cewa duk abin da za ka yi ma ka je ka yi mm to shi kuma namiji ba a masa haka. wani an gaya masa haka ya ce to ya sallame ta
yayi abin da zai ya yi bare ya ce abin da zan iya shine in sake ki na sake ki ya kore ta to ba a gaya namiji wannan zamani ba a faɗa a wannan zamani a gaya namiji ba a faɗa haka kuskure ne Allah ya ganar da mu.
amin assalamu alaikum assalamu alaikum muna tare da wa
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam muna tare da wa
Ina tare da Siraja daga Samiya.
to a gurguje malam Surajo me kake tafa da shi
Ina yi wa malam fatan alkhairi. Allah ya sa ta to amin Malam wannan Siraj, mun ma gode To, dakta daga ƙarshe da me za ka rufe filin?
to alhamdulillah muna yi wa Allah godiya fatan mu dai kamar yadda muke da tunatar da yan uwa manufar wannan shiri shine ya zamu dinke baraka a cikin gidajen aure Mm, ya za a samu zaman lafiya a gidajen aure ya za a samu daɗi da kwanciyar hankali a bis- a gidajen aure amma a bisa shawarwari na shari'ar musulunci da kuma nusantarwa ta addinin Allah wanda bin addinin da shari'ar shine zai kawo mana maslaha da sulhu Malam Aminu gidaje ba daɗi suna kama da wuta gidaje suna gobara ba gobara ta hissi mm, physical gobara ba a gobara ce ta internally yanzu ba dare ba ake cikin yanzu ana neman goma na, wallahi wani malam yana fargaba ya koma gidan saboda bala'in da zai tarar
Allah an kiyaye.
kasa samun sulhu da zaman lafiya tsakanin ma'aurata yanzu kwanan nan aure aka yi duka duka wata uku ne an kamo complain ana cewa za a kashe auren wata uku Inna lillahi.
to suna nan barkaci wani ko shekara ba a yi auren yake mutuwa in ka shiga garin nan ka ga zawarawa a titi wallahi hankalinka zai tashi to mu gyara Allah ba mu ikon gyarawa To amin masu sauraro ah, daga sashen addinin musulunci duka duka iya abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin na gidan aure wanda Rabiu Sani Hassan ne ya sada ni da ku. Aminu Khidar Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
maza da mata ga baki ɗai ku zo mu leka gidan aure Maza da mata ga baki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
ku karkade kunnuwanku ku ji maza da mata Gidan aure.
akwai bayani da